الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله yanzu da muke magana safiya ce ta alhamis ashirin ga watan rabi'in al'awwal da jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da lissafin biyar ga watan oktoban miladiya 2023 za mu fara karatu a cikin itiqadu abi abdullahi al-bukhari wato aqida ta al-imam البخاري اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري wanda rasdari biyu da hamsin da shida a rahmatullahi alai wacce ya samu aƙida da ya samu daga da yawa malamai birjit daga cikin malamai na salafu Allah ya gafarta musu a yi musu rahama kamar yadda za mu zo mu ji yana cewa laƙitu aksara min alfi rajul ce na game da sama da mutum dubu eh sama da mutum dubu laƙitu aksara min alfi rajulin sa abu ja'far muhammad ibn abi hatim yake cewa a cikin shama'il bukhari yake sami'tuhu qabla mautihi bi shahr na ji shi kamin mutuwarsa da wata guda yana cewa katabtu an alfin wa na rajul na rubuta daga dubu wa thamanin da tamanin subhanallah ya ce laisa fihim illa sahibu hadith dukkanin su ka ce wai kamar gari ne a'a malaman hadisi ne kanu ya kuluna kaza wa kaza wa kaza wa kaza ka kuma ga siyaru أعلام النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله وجزاه الله خيرا إمام البخاري kenan wannan shine rasul na farko insha Allah a cikin wannan kankanin littafi mai albarka wanda yake cike da madara ta aƙida ta magabata kamar yadda ka ji wancan na itiqad na Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda rasul 161 to shi ma wannan itiqad na Abu Abdullahi al-Bukhari tafiyar guda guda ce sune zantuka na magabata game da abin da ya shafi aƙida ta magabata annabi da sahabbai babu laifin ɗin tarjama ta wannan gogon malami shi ma Imam al-Bukhari shi ma bijiman dutsen malami ne ga abin da ya shafi harka ta hadisi wanda kowa riga Imam al-Bukhari ba sai an tsaya ba an yi wasu maganganu a kan shi game da a ƙwarewar shi da gogewar sanin wajen sanin hadisi da kuma fiqhu na hadisi malam abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn mughira ibn bardisbah al-ju'fi maulahu kenan wanda aka haifa 194 kenan da imam al-bukhari na sha'ayati man ma samu kulawa ta mahaifiyarsa har dai ga littafinsa na aljami wanda imamu zahabi yake cewa huwa ajallu kutubil islam wa afdaluha ba'da kitabillah haka shehu abdullahi gundu yake cewa sahihuhu ba'da alqurani afdalu kullu kitabin wa bihi almu'awwalu kitabu sayyidil waral والذاب عنه بما يقوله الكذاب صنفه في المسجد الحرام عند مكان مولد الكرام وأحسن الترتيب للأبواب لكنه يخرج بالكتاب إلى, ب... إلى البلاد حيث ما سار قبل التمام توزع لكرشي قام فيه تعريف كذا كذا بيضه في طيبة المنورة حرزان ديك وقال مكي يقول مسلم ما فيه إلا مثقات سلم الإمام البخاري كنا أبو عبد الله البخاري kamar da muka ji sunansa abu abdullah muhammad ibn abil hassan kenan ismail ibn ibrahim ibn al-mughira al-ju'fi maulahu wanda ya fara neman ilimi da wuri wanda lokacin da ya fara sama'i na hadithi shekara ta ɗari biyu da biyar kenan sannan ya fara rahila ilmiya a cikin afaq ya fara jin hadithi daga malamai imam bukhari yana daga cikin malamai waɗanda suke a munsifin mu'tadilin wanda suke tsaka-tsakiya wajen magana akan akan rijal kamar yadda imam zahabi ya siffanta shi a cikin zikir umar yi wata madu qawluhu fil jarhi wa ta'dil imam bukhari babban malami ne akan wannan tafiya akan wannan harka ta ilimi da tantance hadisi kuma yana da mu'allafat waɗanda suke masu yawa ba wai kan hadisi kaɗai ba su halko a af'al ibad da sauransu littafin da ke gabanmu na i'tiqad na abi abdullahi al-bukhari littafi ne wanda yake ƙarami da yake kunshe da aƙida ta shi wannan amirul mu'minina في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله wanda ya taƙaita sosai akan wasu masail da ba su da yawa daga cikin usul na ahlus sunna wanda dukkaninsu sun dogara da asa da aka rawaito daga magabata wannan da ce littafin za a mai sharhi a buɗa kuma ka samu kai rabɗin littafin da littafin shi na aljami to da ba rubutu za a yi ba ƙanƙani ba sunan kenan dai a gurguje sosai i'tiqadu abi abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الحروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن البخاري بالشعش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد وواسطة وبغداد a makkata wal madina wal kufa wal basra wa wasitin wa baghdad walaysa masrufan min al biqai illa nawahin jina fi samai mithlu hunain wa min wa badri wa wasitin wa dabiqin wa hijri wa sham wa misr wa misr laqaituhum karrat qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin adraktuhum adraktuhum wa hum متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى ابن يحيى وعلي بن الحسن ابن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب ابن مؤمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابية وأبا مسهر عبد الأعلى ابن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم ابن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأسبغ ابن الفرج ونعيم ابن حماد بمكة عبد الله ابن يزيد المقري والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد وأحمد بن محمد الأزرقية وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف ومطرف بن عبد الله وعبد الله ابن نافع الزبيرية وأحمد ابن أبي بكر أبا مصعب الزهرية وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج ابن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المدي المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل ابن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيسة ابن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحرانية وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمر وبمروى صدقه ابن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك فم- فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء الله أكبر يتي واكتفينا ya ishe mu za mu tsaya haka bi tasmiyati haula da ambatar waɗannan kai ya kuna muhtasaran dan ya zama muhtasar ne wanda yake dan ya zama littafin takaitacce wa Allah ya tula zalika kada ya tsawo fama ra'aitu wahidan minhum ban ga ɗaya daga cikin su ba ya khalifa fi hadhihi al-ashya yana sabawa cikin waɗannan abubuwa da za a ambata maka na madara ta aƙida tun daga raƙami na ɗaya na biyu na uku na huɗu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma masail ɗaya bayan ɗaya su wannan a gurguje dai shine a littafin tun daga inda ya fara da sami'tu aba abdullah muhammad ɗan isma'il al-bukhari ya naji Muhammad ɗin Ismail Bukhari yana cewa lakitu akthara min alfi rajul naji sama da malami dubu min ahli ilmi daga cikin mabota ilimi ahli hijazi hijaz makka da madina da kufa da basra da wasit da bagdad bagdad ko bagdan ko wa sham da sham da misra laqaituhum karrat na same su wato lokuta da dama ya ce karnan ba da karnin karni bayan karni karni bayan karni alƙar shi ne ɗabaƙa min ahlil ilm ya ce karnan ba da karnin adraktuhum na same su wa hum mutawafiruna da yawa منذ منذ أكثر من ست وأربعين سنة أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام إن شام ده مصر ده جزيرة إتي مرتين so, ك- so بيو والبصرة بصرة كما أربع مرات so هدو في سنين أو سوشي كرو ذبي عدد مس عددي وبالحجاز حجاز كما ستة أعوام شكرا شدة yace wala uhsi ba zan iya ƙididdigewa ba kam da haltul kufa sau nawa ne na shiga kufa da bagadad ma muhaddisi ahli khurasan tare da malaman hadisi na khurasan minhum daga cikin su al-makki ibn ibrahim makki ibn ibrahim ah, wa yahya ibn yahya an imam al-bukhari ya samu ulubi da su wa yahya ibn yahya wa ali ibn al-hasan ibn shaqi ibn shaqiq وقتيبة بن سعيد وشهاب ابن مؤمر har haka zalika wa bisham ba zai iya ƙididdigewa ba a sham nan ma muhammad bana yusuf alfiryabi su abu mushir abdul a'la kenan ibn mushir su abul mughira abdul quddus ibn al hajjaj su abul yaman al hakam ibn nafi wa man ba'dahu nan suke a bayan su idda da yawa kathira su ma dai masu yawa adadin kathir adadi wanda yake a mai yawa wa bi misr haka a misra yahya ibn bukair yahya dan bukair wa aba saleh da abu saleh katibul laifi kenan ibn sa'ad wa sa'id ibn abi maryam wa asbagh da su malam asbagu dan faraj wa nu'aym ibn hammad haka a makka nan ma da yawa ire-iren su abdullahi ibn yazid al-muqri wal humaydiyya wa sulaiman ibn harbin shine alƙalin makka da ahmad ibn muhammad al-azraki haka a madina akwai su malam ismail ibn abi uwaisin da su malam mutarrif ibn abdullah da su malam abdullahi dan nafi'u az-zubairi da su malam ahmad ibn abi bakar abu mus'ab az-zuhri da su malam ibrahim ibn hamza az-zubairi da su malam ibrahim dan mundir al-hizami haka a basra su malam abu asim abdahak ibn makhlad al-shibani da su malam abul walidi hisham ibn abdul malik da su malam hajjaju dan min dan al-minhal da su malam aliyu dan abdullahi dan ja'far al-madini haka a kufa su malam abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn da su malam ubaidullahi ibn musa Allahu akbar wa ahmad ibn yunus wa qabisa ibn uqba wa ibn numair wa abdullah wa uthman ibn shayba haka a bagadaza malam amar dan hanbal da yahya ibn ma'in da abu ma'amar da abu haithama nan tattara malamai wa abu ubaid al-qasim ibn sallam wa min ahli al-jazira su kuma akwai su am amr ibn khalid al-harrani haka a wasit amr ibn aun da asim ibn ali ibn asim haka a marwa sadaqa ibn al-fadl malam ishaq ibn ibrahim al-hanwali sai wani bukhari ya ce wa katafaina anan za mu wadatu bi tasmiyati haula da ambaton waɗannan kai ya kuna muhtasara don ya zama a takaice wa Allah ya tula zalika kada ya zama yayi tsawo fama ra'aitu wahidan minhum yahtalifu fi hadhihi al-ashya ni ban samu kowa daga cikin su ba ɗaya daga cikin su yana sabawa ga waɗannan abubuwa duka sun haɗu a kansu Allahu akbar so wannan kenan za mu yi burki a nan sau lokaci ya riga yayi sai Allah ya haɗa mu a cikin darussa masu zuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah